cikin zakatul aini auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd yau laraba biyu ga watan rajab hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fido malikiya a littafin irshad muna magana a kan zakkan farin kuɗi kar ku manta mun ce farin kuɗi ana nufin gol da azurfa dukkan sauran takardun kuɗi ana ainihin kiyasta su ne da gol da azurfa amma ainihi abin da ake wa zakadin shine gol da azurfa har ma shi yasa duk tsadan karfe duk tsadan wani jauhari in je ba gol ba ba azurfa ba idan mutum ya mallaka in ba na siyarwa bane babu zakka in ma na siyarwa ne in je ya ajiye ne sai lokacin da ya yi tsada zai siyar to sai ya siyar zai masa zakka to yanzu za mu yi magana akan almurassa almurassa ai almuzayyan ƙarfe ne mai tsada sai aka ɗan fara mishi gwalagwalai ko azurfa kamar ado da shi ainihi ƙarfe ne ba ana haka ba kamar yanzu kabo ɗin nan sai a zayyana shi da gol ko a zayyana shi da azurfa sai ka ajiye na siyarwa duk lokacin da ka samu yadda kake so za ka siyar ka zama kamar mutakir to yanzu ya zakkan wannan ƙarfen da wannan gwalagwalan da yake jikin ƙarfen ko azurfan da yake jikin ƙarfen shine almurassa to yanzu kaga shi ainihin karfen duk tsadarsa babu zakka a kai tunda ba gwal bane ba azurfa ba sai ran da ka siyar shi kuma gwal da azurfan nan duk shekara in ya kai nisabi dole a mar zakka to yanzu gashi kana da shi murasta din in ulima wazinu na tsadihi idan an san awun karfen gol ko azurfan da yake ciki shine na kadin to zakkahu mutum zai zakkan wannan duk shekara dama ka san ka san dinari ɗari aka narka a jikin wannan ainihin kabot ɗin ko kuma girami ɗari biyu ko sama da ɗari biyu yake ɗamfari a jikin wannan ainihin ƙarfa to yanzu ka da ka san adadi duk shekara wannan ɗin farin kuɗi ne duk shekara za ka mar zakka shi farin kuɗi babu zancen siyarwa babu zancen ana kasuwanci da shi farin kuɗi ko da ajiye yake yi shekara za a yi zakka wani shekaran ma ya zo za a yi zakka kaga yanzu wannan wanda aka ɗan fara gol ko azurfa ɗin farin kuɗi ne shi kuma wannan ƙarfin kaga shi wannan ainihin kadara ne wanda babu zakka sai ran da ka siyar ko bayan shekara nawa kai zakkan shekara ɗaya kaga hukuncin su ya bambanta to yanzu an zo ya za a yi in ka san adadin abin da yake jiki na gwal ko na azurfa to wannan ɗin za ka riƙa mar zakka duk shekara wan tuzira bi jawahirihi albai'u wan tuzira sai a saurari albai'u siyarwa bi jawahirihi da ainihin wannan jawhar din da yake wannan gol din ko azurfan yake jiki gol ko azurfan zaka rika zakka amma shi wannan jawhar din da ka dan fara a jiki komin tsadan shi babu zakka sai ran da ka siyar shine za a saurari siyarwa ga jawhar din amma gol ko azurfan za a rika masa zakatin da an san adadin abin da yake jiki mun gane wannan to wa in jahilahu fa idan kuma ya jahilci adadin gol ɗin da yake jiki ko adadin azurfan da yake jiki saboda kamar narkawa aka yi ko kuma kamar wani dunkule ne kawai aka ɗauko aka ɗaɗɗan fara a jiki ko ma ya ne ya jahilci adadin sai mu ce to yanzu abin da za a yi a ɓamɓare mana a lissafa a gani saboda kaga yanzu an ɓamɓare an lissafa ko ya manna ma nan gaba ya san adadin sai rika zakka sai aka sha walam junkin na zuƙuhu ɓamɓare shi ba zai yiwu ba sai an ɓata shi kuma yanzu misali inji ne yayi aikin yanzu idan an ce za a sassaƙi a kakkarya kaga ai za a ɓata abin ko za a ɓata abin za a janyo asara to yanzu a nan ya za a yi shine malamai suka yi magana biyu a magana biyun fal azharu maganan da ya fi bayyana a wajen malaman malikiya shine a taharri aikin zado sai ka samu masu masu abin sai su zo su duba da Allah ku zo mana ku mana istimiyar na ainihin gwalagwalan da yake jikin wannan jawar ɗin ko kuma azurfan da yake jiki idan suka zo suka duba suka yi tunani suka yi ainihin kirdado abin dirjar ɗin da ya bayar sai mu ce to wannan shine za ka yi wa zakka ainihin jauhar ɗin kuma sai ran da ka siyar mun gane wannan shine at-tahari wakilu suka ce a duk bai kai ga haka ba al-maqsudu minhuma matbu'un ba ta tubu bane matbu'un ne mim ne wannan ta na farko a irin namu suka ya bata anan ku haka yasa ko matbu'un ko yawwa wakila wasu malamai suka ce ba za a yi wani taharji ba al-maqsudu minhuma za mu duba mu ga menene abin nufi minhuma daga cikin biyan gol da azurfan gol din ko azurfan su ne abin bi ko kuma jauhar ɗin shi ne abin bi. Misali in jauhar ɗin shi ne manufa wannan gwal ɗin kawai ado aka marto duk abin sai an siyar ai zakka. Idan kuma jauhar ɗin kaɗan ne dama gwal ɗin shi ne ainihin manufa to dole duk shekara za a yi zakkan dukkan su gaba ɗaya. Wannan ɗaya kaulin kenan wanda ba shi da kauli ka san duk inda aka ce kila za ka samu kauli ne mara ƙarfi. Wa yushtaradu fil ma'adini to an sharkanta cikin baramu baramu shine inda ake taunan gold da azurfa ka san ana tauno shi a ƙasa ba to yanzu inda ake taunan gold ko inda ake taunan azurfa idan mutum ya tauno kaga shi zai yi zakka ne babu sharaɗin shekara kamar amfanin gona ne wa adu har ƙauye mai saji to shi ma wannan na taunon ba sharaɗin shekara kawai in ka tauno abin da ya kai misali za ka yi zakka to shine ya ce an sharɗanta kafin zakka ya wajaba a kan mutumin da yake tonon gol ko azurfa an sharɗanta ittisalun naili sadar da samu amma an ma izinin ka je ka tauna ka tono dinare uku ka je kai ma an ka shi ka kashe bayan an dade aka sake cewa ka zo ka sake tono ko Allah zai baka ka tono biyar ka ga ba samu ittisalun naili ba babu zakka sannan abu na biyu wa kamalun nisabi sai an samu cikan nisabi abin da ka tauno din bai kai nisabi ba babu zakka sai ran da kana taunuwa har ya cika nisabi sannan za ka yi zakka in an samu biyan zakka tana waje ba lal hauli amma ban da shekara babu shar'in shekara lal to sai mu duba masu irabi su ne wa amine wa yushtaradu fil ma'adini ittisalun naili wa kamalun nisabi la yushtaradu al haulu shikenan zai lal haulu banda ainihin shekara ma'ana ba a sharɗanta shekara a ciki ba ran da ka samu a ranar za ka yi zakka babu zancen siya shekara fa in akhraja dunahu to idan mutum ya fitar da abin da bai kai nisabi ba fala zakata babu zakka hatta yukhrija tamamahu har sai ya fitar da abin da ya cike abin da ya fitar din ya kai nisabi in ya hada ya kai nisabi kaga an samu ittisalun neli an an samu kamalin nisabi zakata waje ba au ko kuma a'a bai fitar da abin da zai cike zama nisabi ba amma ya kuna indahu ma yukammiluhu a wajen shi akwai abin da zai cike wannan din ya kai nisabin wanda kada hala haulu shekaran shi yanzu misali kana da dinari goma wanda dinari goma nan ya shekara a gurinka yanzu kuma gashi an ma izinin ka tauno ka tauno goma yanzu wannan goman da ka tauno idan ka hada da wannan goman da ka mallaka ai sun kai misali shi wannan daman ba sharadin shekara wannan kuma ya shekara ka gan ka hada sun kai misali sai kai zakka mun gane wato dammul ma'adinu amma ana taro baramai misali ma'adin kana da ainihin ramin gol amma izini a maiduguri amma izini a chadi amma izini a central africa na nan ka tauno dinari bakwai na chadi ka tauno dinari biyar na can ka tauno dinari takwas ka gan ka hada ya kai dinari ishirin za ka yi zakka yawwa amma wannan magana akwai kilafa kai in ka je su muktasar ma za ka ji ana cewa ba a hadawa kowanne da jijiyarsa ake bi in ka bi malamai akwai malaman da suka tabbatar da za a hada wasu sun ce ba za a hada ba kaga ya ce wa in na ad mahalluha ko da gurin ta ya nisanta wannan a can wani gari ne wannan ma a can wani ƙasa ne in dai din naka ne mallakan ka ne kuma abin da aka taunan an hada ya kai ainihin misali za a yi zakka kazzar'i ya ce wannan hukuncin shi kaman amfanin gona ne amfanin gona ne kake da shi a garin nan ka noma masara a garin nan ka noma masara a chadi ka noma masara a kamaru na garin nan sai ka samu auski biyu haka ne ba auski biyu na chadi ka samu auski biyu na kamaru ka samu auski da yanka hada ya kai misali sai kai zakka ba ruwanmu da cewa garin ya bambanta ainihin mallaka ya hada su kuma lokaci ya hada su amma idan lokaci ya raba ba zai yiwu ba kamar a wannan shekaran ka samu kaza shekara na gaban ka samu kaza wannan ba hada shine yace bi sharti ittisalin naili kaji ba da sharadin sadar da samun ya zama samun lokaci ɗaya gaba ɗaya ka samu wanda wanda wannan ka same shi wani lokaci wannan kuma wani lokaci wa illa idan ko ba samu ainihin sadar da samu ittisalun ne ba to istaqalla kullun bi hukumihi kowanne zai kadaita da hukuncin shi kamar yanzu amfanin gonan ne koda a gari ɗaya ne ka noma masara kana da gona a unguwan nan kana da shi a ainihin post office kana da shi a custom lokacin da ka noma na custom sai da ka girbe sannan ka noma na nan kaga samu bai sadar ba babu zakka sai da ka girbe na nan sannan ka ainihin shuka na post office duk bai haɗu ba yawwa amma da a ce misali mutum ne ya yi noma a custom na masara da ya noma masarar nan a custom kafin ya girbe sai ya shuka na nan hausari da ya shuka na hausari sai ya girbe na custom bayan ya girbe na custom sai ya shuka na post office bayan ya shuka na post office sai ya girbe na nan sai muka ce to yaya sai a ce na custom din a wuski biyu ya samu na hausari a wuski uku na mene post office a wuski biyu ya zakka mu ce duk sai ya yi zakka in ka lura shi wannan na custom din idan ka haɗa shi da wannan ai ba girbe wannan ba sai ba ba girbe wancan ba sai da aka shuka wannan ya tashi ka gan ka haɗa uku nan da biyun ki ya kai misali sannan shi wannan din kan a girbe shi aka shuka wancan ya tashi shi ma an ka haɗa da wancan ya kai misali to haka ne eh wato haka yau masu ajin bai daidai ba kamar ya to ai shine muna nuna ma lokacin da hukuncin zakka yake hawa muka ce sai idan abu biyun sun haɗu kuma sun kai misali yanzu wancan na question da na nan in sun haɗu ba su kai nisabi ba ƙasa ba ta haɗa su ba ƙasa ta haɗa su kuma sun kai nisabi yanzu haka za mu ce ai yana da masara a custom yana da shi a hausari dukkan su ba girbe ba na nan ma gashi ya taso can ma ya taso sai ka girbe na can kafin ka girbe na nan to yanzu da ka girbe na can za mu ce wancan auki biyu ne wannan kuma auki uku ne bai kai nisabi ba kafin ka girbe na nan bayan ka girbe na can sai kuma ka shuka na ce ya fito har yanzu za mu ci ai yana da masara har yanzu wanda ya kai nisabi haka ne dai abu falsafa ne na oh shi yau ma mun je wannan yace wal azham magana mafi bayyana shine annan nujrata nujra idan aka ce nujra shi ne ainihin gol ko azurfan da aka tauno shi ba tare da an sha wahala ba kamar yanzu misali an tauno shi a tsabtace ka san yanzu haka in ka tauno kunkurin gol din dole kamar yadda ka zan kuru koyar ne dole sai an ja mar aiki wajen tasbiya an tashi an yi me to mutum sai ya tauno shi gashi nan a tashe ba wani wahala to irin wannan nudura din ya hukunci shi yake zakka ne ko kumusi ne shine wasu malamai magana mafi bayyana suka ce ka gairi ha kaman waninta ne kawai zakka za ka bayar a kasa ishirin ka bada ɗaya amma wakila an samu kauli suka ce bal a'a tukan masu za a ainihin biyar ɗintar ne ma'ana za ka kasa gida biyar ne ka bada ɗaya kaman ainihin ganima ne walamu an na maganin tun shi amfani da kuma sau wannan shi ma ganima ne ka kasa biyar ka bada ɗaya saboda me saboda wannan baka sha wahala ba yayi kama da rikazi wal asahu magana mafi inganci shine takamisu qalilin rikazi wa kasirihi biyar tsintarwan ƙanƙanin bunnen jahiliya wa kasirihi da maiwaicin shi wa urudihi da kadarorin shi wato akwai abin da ake cewa rikaz rikaz bunne ne na jahiliya misali kana taune taune ne sai ka tauno wani dukiya wannan dukiyar da aka zo aka gani shi a shayi wannan tun zamanin jahiliya aka binne wannan kaga kaya ne na kafirai na arna ko yanzu kuma an sauno shi musulmi ya samu sai mu ce to da wannan da ganima duk abu ɗaya ne kamar yadda in kuka je kuka ciwo ganima kafin a raba ganima za a kasa biyar a bawa ainihin gwamnatin musulunci kashi ɗaya to shi ma wannan ɗin idan ka tauno za ka kasa gida biyar ka ba da kashi ɗaya mun gane sannan kuma shi wannan rikazi ba ruwan shi da gol da azurfa ko menene yace qalili rikazi wa kasiri wa urubihi ko da kadara ka tauno ba gol bane ba azurfa bane kadara ne na ainihin kuɗi wani diamond ne ko murzani ne ko lu'ulu'u ne ko wani abu ka tauno in je ainihin ka tauno shi ba ruwanmu da kankantar shi bai kai nisabi ba ko ya kai nisabi daga an tabbatar da binne ne na jahiliya to kumusi ya tabbata dole a kasa biyar a ɗauki kashi ɗaya a miƙa wa ainihin hukuma sun sannan idan aka kasa biyar aka ba da kashi ɗaya sauran hudun na waye arba'atu akhmasihi hudu cikin biyar ɗin in kana bi faifa'a idan a jejin Allah ne fil jahiliyyati tun zamanin jahiliyyar ma gurin jejin Allah ne har yanzu kuma gurin yana nan a jejin Allah ka san yanzu zamani ne ya kawo har aka yanka hudud ya zama yanzu ba jejin banza ko yanzu ai ba wani jeji wanda ba na wata ƙasa ba ko akwai a ce wannan jejin ba na kowane ƙasa bane ba mallakar kaga babu to amma a da akwai a da kawai akwai inda jirgin Allah ne kawai kowa yana da damar zai sare ya zauna shi kenan ko ba tare da neman izini ba kai ma bawan Allah ne filin Allah ne ka zo ka zauna bawan da ya isa da kai to in a irin wannan faifa din ne fil jahiliyyah tun a jahiliyan gurin faifa ne ba karkashin kowa yake ba to fali wajidihi na wanda ya samu ne tunda a jejin Allah ne ka samu wa amma fi ardi sulhi amma idan a ƙasan da aka yi sulhi da su ne ka san akwai bambanci tsakanin faifa da ardul sulhi da ardul unwa da ardul musulmin in aka ce faifa ba gurin kowa bane kawai idan aka ce ardul sulhi garin kafirai ne musulmi dama bai halatta ku je ku yi yaƙi ba sai kun kira su zuwa ga musulunci ba in suka ki wuce to su biya jizya a zauna lafiya in suka ki sannan a yaƙe su to tun farko da kuka kiraye su ga alaman yaƙi sai suka zauna aka zauna a teburin shawara aka yi sulhi aka yanke musu za ku rika biyan jizya mu zauna lafiya aka yi sulhi da su kaga ba cin su aka yi da yaƙi ba to su sun mallaki ƙasan su duk koman su nasu ne kawai shekara su kawo wannan jizya to in a irin wannan ƙasan ne mutum ko an sa shi aiki ya je garin taune taune sai ya tono wannan abin to fa li ahliha na ba abota wannan ƙasan ne tunda sulhi aka yi da su ba zai wani musulmi ya mallaki abun su ba illa iyaka wannan jizyan da za su bayar saboda haka duk abin da aka tauno na ainihin rikazi nasu ne za a ba su abin su wa ardul unwati idan kuma a ƙasan da aka ci su da yaƙi ne misali ƙasan nan an ci su da yaƙi a matsayin su na an ci su da yaƙi sai aka bar musu ƙasan a bisa su rika nomawa a rika ainihin rabawa kamar yadda aka yi wa kaibara ko to in a irin wannan kaga wannan ƙasan tana ƙarƙashin gwamnatin da ta ci su da yaƙi na musulunci to limuftakiha idan aka samu wannan rikazin a ƙasar da aka ci su da yaƙi to wannan rikazin limuftakiha na ainihin wanda ya buɗe ƙasar ne na hukumar da suka buɗe wannan ƙasar ne su za a bawa mun gane wannan kaga wani lokaci za ka mallaka wani lokaci za a bawa masu ƙasar wani lokaci kuma za a mero gwamnatin da suka buɗe wannan ƙasar wa ma ulima annahu li muslimin duk abin da amma aka tauno aka gane cewa wannan abin na wani musulmi ne ko an ga wani aya a jiki ko an ga wani dalili da wanda ya nuna wannan dukiyar asalin shi na musulmi ne to wannan ba rikazi bane fa huwa luqudatun ya zama tsintuwa dole a yi cigiya a nemi mai shi a bashi wadainu bashi in istaghraqa idan ya durumiyar da abin da yake hannun mutum gaba daya sai ka ce asqataha ya tare da zakka an naqdil hauli daga ainihin farin kuɗi da ake zakkan shekara shekara au ko kuma bai girmiyar da abin da yake hannun mutum gaba ɗaya ba amma abu kama la zakata ya wanzar da abin da bai kai zakka ba misali mutum ne ɗan kasuwa yana juya kuɗi amma ana bin shi bashi da aka zo aka yi lissafi bashin da ake bin shi din ya durmiyar da abin da yake da shi gaba ɗaya bana kam da ya yi lissafi ma ko kobo ba zai saura ba da zai biya bashi zai tashi ba ko kobo ai akwai irin wannan kasuwa kawai suna juyawa a rigan a rigan arziki ne da rufin asiri da yau za a zuwa ce su biya bashi kaf gaba daya za su tashi a tutan babu to irin wannan ba zakka gashi kana gani yana juya tirela za ta wuce juye a yi kasuwa ai wai amma kuma ba zakka saboda me saboda gaba daya abin da kake ganin nan na bashi ne da zai biya bashi ba kokowa da zai saura kaga asqadaha wannan bashin ya sare da zakka anin na ƙadil hauli daga farin kuɗin da ake masa zakkan shekara-shekara. Au ko kuma, ah, ai ba mu zo ga karatun biyu ne, waddainu in inistagraka in ya durmiyar da dukiyar mutum gaba ɗaya, to me bayani a kaɗa ha anin na ƙadil hauli ba, au ko kuma a'a bai durmiyar ba amma abu kama na zakata. abin da zai sauran ya saurar amma abin da zai sauran ba zai kai zakka ba kamar yanzu misali mutum ne dan kasuwa da shekara ta ya buga lissafin basu suka kaf ya buga lissafin in ya biya bashi abin da zai rage bai wuce dubu ɗari biyu ko ɗari uku ka dubu ɗari biyu ko ɗari uku ai bai kai zakka ba to shi ma wannan bashin ya sarar da zakka a wannan dukiyan ba zai ba yawwa ko gashi fa yana juya ba zai kai malamai suka ce ko da mai bashin ya yafe mar nan ma ba zai zakka ba sai shekara ta yi yanzu misali kana da miliyan ɗari kana juyawa miliyan ɗarin nan kawai yau da ka zo kuka zauna da mai baka kaya kuka buga lissafi bashin da yake binta ya kai miliyan ɗari kai ma kuma yanzu kuɗin da yake hannunka kake jiwa miliyan ɗari ne kaga ba zakka a kanka to sai yau din ne ya kira ka ba mawai eh ai mun samu alheri a kanka kar ka damu bashin da a ɗauko takardar baya da aka ɗauko ya ce zo sa hannunka ina jan bairo soke ina shedu ku zo mun yafe mar to duk da haka ba za ka yi zakka ba sai an shekara eh saboda me ai yanzu ka mallaka kore ku ya zama fa kai wasu suka yi bita da kulli ma sama da haka suka ce yanzu misali ana bin ka miliyan ɗari ai ba zakka a kanka ko me miliyan ɗarin nan bai nema ba kana juya miliyan ɗari sai ma rabi ya ce kai ba ma yin nan ba mun ji an ce ya shiga matsala a bashi miliyan ɗari sai aka ɗauko miliyan ɗari aka ƙara ma ya zama miliyan ɗari biyu har yanzu ba zakka wancan na bashi ne wannan ɗarin yau ka samu sai shekara ta yi sannan za ka yi zakka saboda haka a tsada an naɗaɗin hauli ya tsare yadda ya daga ainihin kuɗin da ake zakkan shekara shekara farin kuɗi kenan ba lal ma'adini amma bashi ba a tsare yadda zakkan baramu yanzu misali ana bin ka bashin kuɗi mai yawa yau sai aka baka daman ka zo ka tauna ka samu ka tauna ka samo gwalagwalai da yawa wannan gwalagwalan da ka samu ɗin ana bin ka bashin da yau da masu bashi za su zo ko ɗaya ba zai rage ba to dole sai ka yi zakka zakkan shekara shekara bashi zai sayar ma amma zakkan abin da ka tauno yau ɗin nan dole sai ka yi zakka ko da bashi zai cinye wal mashiyati baya sayar da zakkan dabbobi kana da dabbobi sun shekara ba ruwanmu da bashi dole sai ka yi zakka wal mu'asharati ba su sayar da zakkan abin da ake cire ushiri amfanin gona kayi noma ka samu amfani ba ruwanmu da bashin da ake binka dole sai kayi zakka shi kaga bashi kadai zakkan da yake sayarwa zakkan kuɗin da ake mar zakkan shekara shekara ne illa an yakuna lahu arjun to ga maganan wancan wancan da muka ce bashi ya sayar mar da zakka sai dai idan yana da wani kadara yusawihi da zai daidaici bashin irin masu kuɗin nan ne masu wayo wai su wallahi ai ba kuɗi dan kuɗin na ai ne in ya zamu dubu ɗari sai ga ya sai fili ya zamu miliyan biyu sai ya sayi kaza to yana da irin wannan asset din jewa amma farin kuɗi kan wanda yake juyawa da zai biya bashi ya ƙare to yanzu idan aka zo lokacin zakka sai mu ce a kaddara asset din a kaddara wannan kadarorin da yake da shi a maimakon bashin sai yayi zakkan abin da yake hannun shi tunda in ka lura in ya sha to ai wannan kayan kawai ɗaukowa muke muke yanzu kaddara da za ka karye babu kayan nan an san kana da fili a Abuja za a bar ma filin an san kana ma motar miliyan biyu za a bar ma motar an san to duk irin wayannan abubuwan za mu kaddara su a su ne bashin wannan farin kuɗi naka ne mallakan ka kai zakka tunda shi ne bin ka bashi ba ruwan shi ta ina za ka samu kawai shi dai ka biya shi wa yaj'al bi zaihi ma yubawu alayhi fi falasihi za a sanya duk abin da idan mutum ya shiga matsala za a siyar a biya bashi za a sanya wannan abin bi za yi daura da bashin sai a ce bashin ya zauna a maimakon abubuwa kaza da kake da shi wannan farin kuɗi naka ne kai zakka ka dainihi kaman bashin da yake bi misali ana bin ka bashin miliyan goma kana da miliyan goma kana juyawa kai ma kana bin bashin miliyan goma sai mu ce to yanzu bashin da ake binka maimakon bashin da kake bi dama bashi an ce an ji ne ko cikin kowa akwai kai ma ana binka kai ma kana bi ka ajiye wanda kake bi a wanda ake binka wannan farin kuɗi ka mallaka kai zakka ka daini kamar basukan da yake bi wa kitabati mukatibihi da fansan bawan da ya dora wa fansa yake biya shi ma wannan fansan za a kimanta an zai iya biya ma bashi za a bar shi a maimakon bashin sai kai zakka wa hidimati mudabbarihi da hidiman bawa mudabbari idan akwai bawanka wanda ka ce mar in ka mutu ya to ai yanzu daga nan zuwa kan ka mutu ai yana nan a bawa wannan hidiman da zai yi din idan an kaddara zai iya biyan bashi to wannan hidiman sai a bar shi a bashin sai kai zakka wa nawi zalika da makamanci wannan duk abin da zai iya zama kuɗi wanda za a sai da shi in za ma tafi nisa za a ajiye shi a maimakon bashin da ake binka sai kai zakka alhamdulillah